إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 26 ga wata na Muharram hijira shekara 439 wanda ya dace da 17 ga wata na goma shekara 2017 insha Allah yau za mu yi darasi a littafin alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitab aziz yau za mu yi darasi na 113 insha Allah 113 a darasinmu na 112 muna cikin hanyoyin magance bore na mace idan ta tada bore yadda za a magance ma al'amarin cikin hanyoyi da shari'a ta tsara mun kare sauran bayanai mun zo daidai inda za mu yi magana akan hadisai wanda suka yi magana akan mas'alar ta iyalai za mu tashi a mu'awiya magana hadisi mu'awiya na mu'awiya bayan karshen karatunmu bayanin dai na dukkan wannan ijra'a cikin da aka shar'anta na musulunci na magance boron mace kayan abin ya kamari wace iya tare da ƙa'idodi na shari'a ka a hanyoyin da aka sa a bisa ta kyakkyawar hanya kuma ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a sunna a aikace tare da iyalan shi da karantarwa ya mana maganin wannan bore na mace ta kone bangare to shi ne zai kawo maka daga cikin maganganu da ya kan wannan matsala sai yake cewa an mu'awiya ta bin haida radiyallahu anhu annahu qala ya rasulallah ma haƙun mara'at ahadina alaihi قال أن تطعمها إذا تعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت yace ma'awiya bin haida ke cewa da kanshi yace ya manzan Allah ya rasulullah ma haqqu mar'ati ahadina alai ya manzan Allah menene haƙƙin matar ɗayan mu akan shi ke me haƙƙin matarka a tambayar da yi sai ya ba shi amsa na haƙƙin matar mutum a kan shi an tudi'imha idza ta'imt shine ka ciyar da ita lokacin da ka ci wa takasuha idza katasait ka tuwatar da ita idan kai kai tuwa wannan ciyar da ita idan kai ka ci tuhatar da ita in kai ka tuha wannan ba iya lazimta mana ba cewa dun falakin da ka ci dun lomar da kai ita ma ita ci kai tsaye magana kakka zamana ita kai ka ci kakka ita da yunwa kakka zaman to kai ta ita ba ta sutura saboda aikace a sallallahu alaihi wasallama yakan ci abinci gidan abokan shi yakan yi hutau ma babu abinci ya je yunwa a je gidan cikin sabai a je a ci abinci ko a ga ba ci ba ya an dauko an fashe ka gida ya kai mai gida sukan ci abinci a je a yi da huwa a ci a wani wuri ba da da lanji ba kuma kan a gidan wata akwai abin gidan wata ma babu kenan ba na ana nihin kakkabata da yunwa kai gaci cikin ga ciki ko kuwa kai ka gyara kanka ita mana ka bar ta haka nan haka wajen tuwa bayan ce ba dole irin in ka tsimki ya zama gobe ka mutu tsimki a kai ya zama to kai da sutura kyakkyawa ita ba sutura kyakkyawa magana kenan ya ce wala ta dirbar waje kakka bigi huska mun yi magana a satin da ya wuce magana mari bale kutuwo babu su a musulunci ko bugu zai da a bige nuri daban baya jiki ina ne huska da annabi ce ka a bige ta wala tuqabbih kakka mata magana ta wulaka ta muna he ta kabbanza he a wata kalma da ita wata kalma ta ta aibanta ta kuma wala tajlu illa fil bait kan za ka kaurace ya zaman to an a cikin gidan za ka yajin aiki kan wannan shine muke bayani kamar da ina ga satin da ya huce wannan yan jarida suka yi tambaya wannan ta magana wai rana ko ta haƙƙin mata ta duniya wa mi za mu ce kanta taimakon kullum mu musulmi babu wani a yau a cikin duniya wata aƙida ko wani tsari ko wata ƙasa ko za ta wa musulmi ta gaya musulmi wani haƙƙin mace ko yara babu domin kowa sani kayan ma wani san haƙƙin kaza musulunci tuni ke da wani magana kaga ayatun tambaya da ke sabi ne tambaya ya manzo Allah me haƙƙin da aka ɗau haƙƙin mata mata ta a kaina kenan an jima da abin su ne bayan ƙungiyoyi kuma har yanzu ana fama faɗi ne a baka mini bayani an cewa duk wani abin in ka komo cikin musulunci da ka sami cewa ita ce shi ne aka ba mace haƙƙin kyakkyawa kuma tun annabin addinin annabin al'umma shi da kanshi ya magana ya daga ya shata ya aikace ya waɗi ya tsoratarwa hamza laki addu'a Allah wani warja laka haka da ife Allah ina roƙonka na magana kama mutum da haƙƙin masu rauni biyu da kama magana mace da yaro ko maraya annabi addu'a ya Allah kai bar mutumin da ya haka nan da ya ci haƙƙin su kenan ga abin da tuni da jimawa muna magana na magana da suke magana so dewa aka samu musulmi shi ya wani laihi he shayi musulcin gaba daya amma sunan addini kuma aikace ko a yau inda suke hudu magana kadiba rayuwarsu a yau an ke mun diba wani bincike da aka yi kan masala ta mata amurka an yi bayanin cewa akwai gida-gida daban-daban gida na musamman saman 250 amurka inda kurin ake ajiye mata wata an karya ta wata ya huda mata ido ya je mata ya ta ta mata kurin bilisi wani aka ji aka musu illa ta rayuwa illa da ta bayyana a hili ana musu jiya a gidaje a amurka saman gida 250 amurka kone kusan kone gari an sami gida na mata ne wanda an jiye ta su an yi mata illa da wayo ta kai tana bukatar agaji a mata magani a amurka wallahi kuma bincike a ce da aka aka bincika wa me ya kawo irin wannan masaloli na gal na jiye ta mata ai wani abin sai aka gano cewa abin da aka natija kin da aka samu dokoki da aka rataya wa arme shi ya jayo da wannan illa kuma aka samu da yawa aka ce meye matsalai dokokin da aka kullawa arme suka sa aka shata wani misali yanzu don kuje mota doka ta arme zai laɓaɓa da kanshi ya turo wasu 'yan duniya ko shi a kashe matar ma Allah suka ce zai sa don ya huta daga wani kanki sai ya sa wani ya kashe ta ko shi ya kashe ta a ɓoye don wata doka kan ta haushi in ce sakin ta yi sau in sake akwai doka mai yi a kanshi amma ya kashe ta sai gaba a gado mijin da hannun shi a kashe ta ko tana ga ita tana da bayan kutsin ya mata kaza kuma ya kama ta ce ta yi wani abin da zai kawo ya ji haushi ya mata wata illar da ba ta iya warke ma abada ta irin waɗannan ababe na magana haƙƙin mata da haƙƙin yara wallahi shi lalata ɗiyan turawa da ɗiyan ina ne wannan koya bincika a yau wallahi ba wani alkhairi cikin shi wallahi ba wani alkhairi kuma mai so yan wa ko da turanci ko labacin ka binciki rayuwar matasa ko mata ko iyalai a turai ko amurka wallahi akwai ƙasar da turai kace wata ƙasa da aka bincika iya da ake aihuwa iya da ake aihuwa wata ƙasa kashi 60 cikin 100 ba su san da uwayensu ba wa ba magana wani alaƙa zana ba a wai 60 da ke mai a wannan matar da ka san kariya kurin ta kwanta da wani ba sama waye mata cikin ma ba ta ce ba dan ga wanda ya mun ciki saboda ta kwanta da yawa wasu ne kashi 20 wani wuri 30 shine ya san da uban shi ko shi ba arme ba arman kware ma kaɗan ne kasashen turan yamma da muke suke kawo mana modern a yau mu dauki irin nasu kurin ba wani abu illa lalaci ko na bangare da maka ikon shi ya abin da ga dama dan kasa ne eh dan kasa ne ka ayyan shi ka ba shi da ko na gomi amma dan kasa ne da ka taba shi gwamnati zai magana doka kaza baka da baka magana abin da ga dama zai kuma kowa san yaro in ba ya girma ba shi hankalin shi zai lalace ya daga baya yare ta zai iya kuma bai da tarafi an kare bai iya kuma baya ta wannan lalace ake so a yau wani shi ake gashi da ci gaba dole kari wani dole ya an samu wani abu mun yarda da wannan abu mun kama iyalanmu abin da su ya lalata su babu wani model wala mai kyau ba wani model kwata-kwata wallahi akan wannan abin da ake so a samu al'umma duk da muna alhamdulillah Allah ba wasu daga cikin musulmi duk da a cikin dibitocin an samu wasu musulmi ba kawai an ture an sha ka wasu ture aka samu haka da yawa masu ba sai da ba suna ka illa abin an kayan su ture muna fata Allah ƙara irin su lokacin da aka wada sa su ture su sani cewa masauliya ce a kansu za su ɓata iyalansu kuma yauni a kansu gobe kiyama Allah kawo da yawa cikin masu irin masu hannun an ka kullum babu labari ma su ture Allah shirya da mu ya ce kenan kaga dimin tsari ne annabi tuni wannan maganar ka ciyar da ita ka shayar da ita kakka bugi huska kakka mata kakka muna nata kakka kaurin ya cin gida kaga a wannan tsarin kakka bugi huska kaga ina a ci amma mace ido daya an mata illa har an je ana gwadawa kaga duk da babu su da ake gwadawa magana an mata ido ido daya wani ya mata hanci ya mata hanci kaga duk a musulunci babu shi amma mutum yayi shi ya shafa bi shi addini ba ko wani kaga yayi ko da musulmi ne shine yayi aikin shi ko wannan aikin shi bai shawar addini bai shawar musulunci ko musulmi shi ta shawa wa an iyas bin abdullah bin abi zubab radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima allah فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئن النساء على أزواجهن فرخص في دربهن فاطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد, ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم abinda yake ruwa ta iyas bin abdullahi bin abi zubab ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadribu ima allah kada ku bugi bayan Allah mata ka ya bugu wannan abin su kuma jin haka sai suka tada bore ka ya bugu dun ana bugu fajar umar rajulan abin yayi kamari a gari umar ya sake zauwa ya zo wajen manzon sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi za'innan nisa ala azwajihin mata sun tada karahanci sun yi bore ga maza tun sun sun ba abin koya mata ga mata kenan sun tara bore mata sun wa maza bore a nan jin haka tun da dama aibu ana kashi wajen magani bayan wa'azi bayan kawarce ya bugu ya zawa a nan faraka su fidar bihin ya manza na yi rangwame to babu laihi a yi bugu to bayan haka kuma bayan haka kuma bar uzurin bugu kuma kashi na kuma sabon sabon magana ya ce kuma faɗa da alasar salama da sa'an kasir kuma su kuma mata suka sake dawowa mata masu yawa suka zo gidan suka zo gidan annabi salama aka zagaye aka zagaye gidan shi cewa suna kuka shi kula zuwa jihunna su maza suka suna kukan maza buko ya yawa kuma mutum mutum ne gwada su ma mata buko ya musu yawa kuma su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك cewa walaqad adafa bi ali bait muhammadin sa'un kathir to fa gidana mana gidan muhammad kenan dangin ta ta da inda yake ake zuwa a ji gidan wance ko yanan ko gidan wance kenan an kewaye gidaje na an kewaye gidaje muhammad sallama mata masu yawa sun zo gidaje na duka iskun azwajahun suna suna suna suna zajan daga suna jajan mazan su jajen mi jajen kashi to yace laysa ulaka bi khairikum wa'annan masu wannan bugun da haye kai na jajen ba mutanen kwarai bane a cikin ka ji aibanta kenan masu galazawa yan wannan shine yake ka magana hatta a yanzu da yake magana bangaren magana mata bangaren magana yara akan samu wasu imam salim mushinan ne ko mazan ne akan samu wani sai huce gona da iri tunda an ci ana bugun sai abin da ya huce kuma shari'ar to don kenan ana neman a yi abin dama can baya maka bayani da aka ce a yi bugu ba kurin bugu bayan da kaga dama inda kaga dama ba haka ba ne akwai ka'ida da makaranta baya da ba huska ba kaza ba karyawa ba sauransu haka tsarin yake kenan amma yin hakan cewa samun bugon na illar ko yawan bugon na wace ka a same shi cikin mutanen kwarai a cikinku kenan ba kayan kwarai ba ne ba hali da na daruwa wa an abdullahi bin zama'a annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'madu ahadukum fayajlidu mar'atahu jalda al-'abd فلعله داجعها من اخر من اخر يومه تكا waccan ruwa da makaranta abu dawud ibn majah rutu wannan kuma bukhari ya rutu haka muslim da sauran wurare irin turmuzi sun ka ruwa abdullahi bin zama ke cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya amadu ahadukum fajr mar'at mar'at wajal abd yanzu mutum zai nihi matar shi ya bulalata bulalawa irin ta bawa kaman baiwa kaga bulalata bulalawa irin ta bawa fala'allahu da ji'uwa min akhira mai iyayewa ita mata da ka zo ka bulala bulalawa irin ta bawa kuma karshen dare ka zo kana abin bayanta kana neman kunci da ta haka bi kyau ba akwai kumya kenan ai haƙuri kaga nan mai zakarantar da kai hatta da aka ce ka abi yuska inda ma ka ce abu gwan ka ai bugu irin bugu na illa magana kenan yace wa ala ayi tahal faqad ju'ila li hadhihi al-ijra'at hadd haddun taqif indahu yace duk ala kulli hali akona hali dai an sanya wa wannan matakai ya ijra'at hanyoyin da ake bi na tada boran mace an sanya mishi haddi iyaka bakin kaza ne ba kudin bane ba kai abin da ka dama kana tafi a iya da haddi mata tahaqqaqat al-ghaya inda marhalatin min hajjil marahil duk lokacin da aka samu manufa aka cimma guri a wannan matakayyar da aka jero fa'izuhun wahajuruhun wadribuhun dole matakin da aka jero maka in aka samu cimma manuwa a kowane ɓangaren wazin ɓangaren ƙauracewa ko ɓangaren bugun dole aka samu cimma guri falata ta dawos ilama wa ra'a kaka tsallaka wani mataki daban bayan an samu cimma guri na abin da kai ya ce domin allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'ina ta'anakun fala ta bugu alaihin da sabila da muku magana bugun a can ya ce idan suka muku da'a to kakku nemi wata hanya daban ta gallazawa ko munanawa gare su ya ce fa'in da ta haƙaƙul gaya ta taƙifar wasila duk lokacin da aka cimma guri to wasila hanya da aka ce ka bi ka yi maganin wacce abin to ganin ka tsida mimma ya dullu ala annal gayata gayata ta'a gayata ta'a wannan iya karantar da mu cewa daman manuwa da ake manuwar ta yi da'a ne kuran daman ta yi bore ne yanzu ana so ta komo kan hanya hiyar makasud ita yin da'a ita ce manuwa ta wannan matakan yadda aka jero fitatul istijaba shine biyayya ta abin tayi abin da ake so ta yi ta amsa kira la ta'atul irgham ba ta bace kurin ta kurin a galla za mutum kurin a ce dole kun cikin kuma ci kurin a nema ne ake da manya bi fa hadhihi laysat ta'atu tasallu li qiyam muassasatul usra qa'idatul jama'a wannan irin ta irgamu ta gallazawa ba ita bace ba da'a wadda za ta gyara wannan kamfani ko wannan mu'assasa ta iyalai wadda ita ce tushen mana na zaman al'umma na zaman iyalai wannan ke ta gallazawa ba ta bace take da wannan gyaran dama mun wacce kurin a ɗan ladabi yadda za a komo a gyara kurin ba kurin ba shikenan ya zama to na galazawa na alakul hali yace wa yashiru an-nass ila anna al-mudiyya fi hadhihi al-ijra'at bar tahaqquq al-ta'a baghayun wa tahakkumun wa tajawuz yace wannan nassi iya karantar da mu cewa anna al-mudiyya fi hadhihi al-ijra'at ci gaba da waɗannan matakai da aka jero bar ta ta'a bayan an samu da'a ga mace ta komo ta bi bagayin wata hakkum wata jawuz zalimci ne kama kama kariya yin abin da kaga dama ne da huce gona da iri kayan bai kan doka kuma alhali Allah ya ce fala tabgu alaihin sabila kaka wata nemo hanya daban ta zalimci a kansu bayan sun komo sun yi da'a ثم يؤقب على هذا النهي بالتذكير بالعلي الكبير كما سألك تناتر دمو نا الله سبحانه وتعالى بان دو wannan ijra'at kin akai yake tunatar da mu Allah shine mai madaukaki mai girma akan ka kaga an baka haƙi an baka dama akan ka ka yi ladabi kuma ka yi abin da ka ga dama Allah shi ne alil kabir Allah shi kasha yake na Allah shi ne maɗaukaki kuma mai girma a kan kullu kuma karanta ruwa ta abu musulun ansari manzala ya gan shi da shi da bawan shi iya lallasa bawan annabi ya bayan shi ya mai magana ila ma ba mas'ud ila bi biyo ya ba هيك شيء مش اعلم ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام يا مسعود كسان da cewa Allah ikon Allah akanka ya ikon ka akan wannan yaro kenan dan an baka dama da mata ladabi to ka tuna akwai Allah sama da kai gaba daya kenan kake zalunci magana kenan yace yayi haka kai ta tataman alƙulu don zuciya ta samu nutsuwa wata anu ru'us kai ya sadda ma'ana ya mai kauya wata tabakhar masha'ir rubakai wa istila wa in tafat bi ba'adin nufus saboda masha'ir na hali na zalimci da gwada ɗaukaka don ma'ana a makaca a sa mai turare a ƙawata shi alaƙa ne ƙasar ƙura'an fitar gibi wata kenan dai da mutum yake ɗabi'a ta ta ta san zalunci da gwada isa aka mai wani aya don wannan aya ta gyara mai ta ƙawata mishi wannan hanyar da ke so bi ta hanyar ƙur'ani ba ta zalunci ba aka gyara ba ƙawata abin ta hanyar ƙur'ani wajen targhib a kwadaitar da kai da bin ladabin na musulunci da adalcin kuma a tsoratar da kai da bangaren zalunci kenan ko da an samu mutumin tsaurin kai mai sa da kai to wani aya ta zo ta maka maganin abu ta kawata maka hanyar da za ka bi sai yanzu mun kare bin ya jero mana hanyar da za a gyara tsaurin kai na mace kuma da nasihohi dai da ya yi na ladabi akan ma'ana kyautata abin yanzu ya ce ilaj nushuzul rajul ilaj nushuzul rajul kuma na maganin ta da karan hanci ko boran namiji shi ma namiji yakan yi bore ga mace akan samu haka yana mace ke bore ga namiji aka karantar da mu zai maganin abin to shi ma namijin akan samu ya bore to shi ma ga hanyar da musulunci ya tsara yadda za a huto ma abin ya fara da ƙala ta'ala wani mara'atun khafatan min ba'aliha nushuzan a iradan fala juna alaihima an yusliha bainahu ma sulha wa sulhu khair wa hudat al anfus shuh wa in tusinu wa tattaqu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira yace Allah mai girma da buwa iya cewa wani mara'atun khafatan min ba'aliha nushuzan aw iradan idan mace ta ji tsoron ta ji wani tsoro daga kayan ta ji tsoron kuma yanci abin daga an hango ta hango nushuzu ne ko iran ta hango bore zalimci a kanta ko ta hango zai kau da kai sha mata lahiya iya mata kai ka saki fala juna alaihima an yusliha bainahuma sulha a ce babu laihi a zamna da arabu da awatsi to a zo a zamna a yi sulhu kuma ala cikin wasulu khair yin sulhun shi ne mai alkhairi da awatsi arabu dan ya akwai dalili iyayewa kamar da muke bayanin satin da wuce iyayewa mutum ne iya sha'awa misali nemo kawo ta biyu kuma ya ga ɗawainiyar ta biyu ba zai iya gama biyu ba ya so ya karabke ita kuma ta ga matsalar wannan ɗan matsalar ce ta wannan iya tana da hali imma misali tana da aiki ne a tana da wani hali ne sai to da a yi tsiya a watsi shiga hali tsiya na ɗami gida in dai ɓangaren abinci ke so na ɗauke maka yana abinci ko in gidan naka ya zama matsala gidan naka ina da gidana na koma gidan iyalai na mu ci gaba da zama mu na yake maka na bar ma ɗakin ka kawo ta tun mutum da ta amince da awatsi ta ce na amince wani matsala komi abinci na ka na ka abin da baka na ɗauke maka duk yin haka duk da sa akwai matsala amma yin haka ya awatsi a sa iyalai cikin matsala ita cikin matsala iya ta kan halin ma da aka hana sa mijin ma matsala ce haka ne aka samu haka cikin da yawa da cikin da yawa da yawa ka samu haka nawa suka zama samu namiji su biya ma kudin sadakin ko ta biya kudin sadakin nan da kudin samu namiji nawa mata suka gana wata ba ta ɓoye wa iyalan ta bashi kudin ya zo ya bada ya ta bashi kudin jiwa a haka idan ta kewa ta bashi kai ɗari biyu ɗari uku Allah ta bashi ɗari uku ɗari biyu ta ce ka zo kawun ka biya ba sa abin uwa ba sani ba uwa inda ya sani sai ba sani ba uwa sai ba sani ba ita na son arme ita na son ba da miji matsala ce ta shafa ba ta shaye ba ya ci abu sai da wanda ya ta zaɓa talaka bai kudin arewa ba ba shi ta kuma ta sa abin take bukata tana bukatar namiji ne sai ta ba shi kudin ya kewaye ba da to kaga zo ka zo ka ga ana tare ya zama matsala ta ce ta ta dauki mai abinci ma da ta san bai halin ita ke da halin irin wannan kenan gwanda ta dauki ayi sulhu ta bar wani hakkin ta kuma ta yin sulhun shine mahi alkhairi wa sulhu khair ya yi alkhairi da rabuwa inda za a iya jimle shi to wa'udatul anfasa shuwa min me ya ce wa'udatul anfasa shuwa a wa'udatul mana an Allah yake faɗi ya sa halin an sanya ma rai rowar haƙƙi shi a biya mutunci bai san barin haƙƙi da ke nashi ne amma duk da haka a bar a rage a yi haƙurin shi ya yi duk da abu ne mai wahala haƙƙinta ne ya ba ta mace ta yi Allah ya sa da wani ɗabi'a duk da an ba kowace rai an ba rai ɗabi'a ta rowan haƙƙinta mata wa in tusinu tattaku in kuka kyautata zamantakewa ku yi tsoron Allah kenan kai ma kaka wuce gona da iri dan ka san wani tana son ka ne shi kenan kurin kaga dan ta ka san ta ne ba ba za ta iya ka ɗauki haƙƙin ka ƙi bata kuma kana halin bata kana ba kuma matsala kenan kai ma na jin hankalinka kai da ta san tana iya ɗauki haƙƙinta na ci ko na sha ko na daban tana iya dan ka arabu amma iya ai kai akwai hada hukumi kurin ka gane dai ta ta iya ɗauka irin masu galzar matan sama sama da mutum aiki ta mana tana aiki ce kurin ai kai irin ta sai shinkawa kai baka saya ba ka san wani ta kisa ya a watsi ne ko mu kana sai kan kai na kuma matsala ka bi dace ba to kana da halin ka sai me zaka ce dan tana aiki ka ce ta ta shinkawa ai ba hakkin ta bane ba hakkin ka ne ta mai yake yi kai baka da halin kana da kai a buga a buga a samu ka ce a ɗauke maka tunda kina aiki kana wanda suke ban na ɗauke maka cikin yanzu yana buƙatar kyautar ta zamantakewa da jin tsoron Allah cikin lamarin a buƙata take kawo ya kasa a samu buƙatar ta buƙata a ɗauke maka kana da ko misali akan samu mata misali za mu ga a gaba sauda mace iyawa ta kwan biyu ta kai ma sha'awar ta kai kuma sauran ƙarfinka kenan kana buƙata to ita kuma ta ga ta ce ita tsaya kai da waje da ita to ta ce ba matsala ni je magana ni zai na ma wuce na mace na ma maka matakka mata kwana maka mata kudu ta rike matakka ki bin me yake mana zai na mace ko in jaka kwana ma ne zai na yi maka kwana ma annaba awa da baka sauda sauda zama ga gaba da ta kwamfuta tsuwa ta zama tsoron kaza ta ce ta ba kwanan ta ba aisha a shi kenan ba kwana na na ba aisha ita ta gaji aka da tsuwa damar annaba mai matan aida mai sun kun bigi armi da yawansu to kenan mace aka zama hannun halin an takon biyu ka ta tsare maka abu ta ce kuma ta kuma kuma abun an san an kare ka yadda kuma ta tare wuri a ta matsala wurin ta saki wani abu tun da ba matsala ba ce ba ta ce da a sake ta a watsi a ce ga wasu wani a waje ta tsohuwa zuwa yamma kaga ba daɗi wani tana cikin baban ka da ya sanin baban babu ka ce asirin kurihe ya yi lahiya asirin cikin iyalan cikin sirrin ki asirin kiriye cikin iyalan ki ya kuri tana ke kin gaji magon ki tsara abu kuma shi ko tsohuwa kore ki ba da dan shi ba hakuri zai ba shi ko gidan shi ɗaki shi ɗaya ne ɗaki ɗaya ne ɗakin yara ya zake da kan ta wasa hudda ta zai to wannan gwanda ki haƙuri ki yaye haƙƙinki ko na ci ko na ɗaki wani wani a yi zaman dai kenan na matan shi magana kenan shi ne yin abin cikin zuru kuma Allah ce ajiz a kyauta ta zaman ta kewar aka ji tsoron Allah fa inna Allah kana bima ta'maluna kabira kuma Allah masani ne game da abin da kuke aikata wanda ya na kwarai ya kyauta takin ya yi tsoron Allah Allah sani wanda kuma ya gallaza Allah sani yace laqad nazzama al-manhaj min qabal kenan tuni ya ce almanhaj ya ne manhaj islami tsari na musulunci tuni tsara musulunci ya riga ya tsara ba zaba zai da jimawa ya tsara halatta nushutu min nahiyatu zauja tuni ya tsara halin bore na bangaren mace wal ijra'at allati tutakhaz lil muhafazati ala kiyan al usra ya tsara matakai da ake bi wajen kiyaye tsarin al'umma tsarin iyalai tun ya tsara inda za a kiyaye zamantakewa ta iyalai ta kota fami fal'an yunazzimu halatun nushudul wal'irad hina yi kusha ƙuha min nahitar zauri to yanzu kuma bayan mun ƙare bayanai na hali da ake bi na ta da maganin boron mace yanzu kuma za mu shiga tsari da musulunci ya tsara na halin halatun nushuz halin bore zalimci wal irad ko kau da kai hina yukhsha lokacin da ake tsoron boran ko zalimcin minatin zauji daga bangaren namiji nan kuma kenan za ya za a yi maganin irin wannan boran da namiji ne ake tsoron yayi zalimcin ko ya kau da kai ga matan shi ya za a yi yace fayuhaddadu amadal mar'ati wa karamataha aka hango abin da yake barazana ga amincin mace da karamcin matsayin mace zai ci mata mutunci zai kai abin da kai kimata aka hango ga wani abin iya barazana ga mutuncin mace dole ai maganin shi wa amanal usratu kulliha kadalik haka aka hango abin da yake barazana ga zaman lahiya ko amincin iyalan famin gaba daya aka hango amma matsalar da ake hangowa ta bangaren famikin bacin gida a hango nan barazana ta zo ko tana zauwa daga bangaren namiji ita ma ya zaya maganinta ya ce innal quluba ta takallam wani mashayar ta takayyar domin zuciya ta kan canza mutum yau ga zaka canza lokaci guda ka canza hali ko zai ka tahawu zaka mutumin kirki an abun ya zai ka tahawu yake abun daga baka nan dama zaka yi abun daga baya ka ci gurin bayan ka aikata abun ka ci kuma kana dama nawa yake sakin iya saki zuwa ta karyo mishi ya saki amma kuma iya saki kuran shi ke ya shiga kuma ya matsala kuma ya kare amma kuma wata ta can sakannin ka wata ba za ta kamun ta ci kwale shi ta ce sakannin ka su kai ɗani ba suna yi ba iya sakin da kuma kuma ta faɗo ku ba zai yi kuma shi kenan iya sakin da wani kuma cikin ta gama yau ta wani ɗaya wani shirme ne aka shi ba abin zuciya da yawa suka yana ɓangar namiji gaugawar zuciya an tawo kuma yau kana ya ce kenan yakan yi a samu ce zuciya tana canzawa hali yakan sauya wal islam manhaju hayatin yu'alaju kullu juz'iyatin fiha shi kuma musulunci wani tsari ne na rayuwa gaba daya musulunci ba bangaren da ya bari tsari ne na rayuwa da yake maganin dukkan wani bangaren rayuwa duk wani bangaren rayuwa ba bangaren musulunci bai kama ganin shi ba bangaren iyalan ne bangaren komai na rayuwa gaba daya musulunci ba abin da ya bari yu'aliju kullu juz'iyyatin fiha iya maganin duk wani bangare abin da bangarowa ya zo daga cikin cikin rayuwa wa yata'arradu li kulli ma ya'rudu laha kun musulunci iya bujiro ma duk abin da ya bujiro ma rayuwa ya bujiro maka musulunci ma sai zai tunkare shi duk abin da ya bujiro musulunci ya tsara ya za a tunkari wannan abu tana tsara kuma wannan maganin abin da bujirin mushkilar fi nitaq mabadi'i wa tijahatihi ta tsari daidai da tsarin da ya tsara tun farkon lamari da fuskantar tsarin musulunci da fuskantar abin zai fuskanci abin ta hanyar da ya tsara wata samimin mujtami allazi yarsumuhu wa yunashi'uhu wa fuka hada tasamim kuma wannan tsarin zai fito mu abin daidai yadda musulunci ya shirya abin tun warko ya ne shirya al'umma ya shirya al'umma ta musulma yadda ya tsara wannan abin kamar zama kamar zama mace da ka zo a plan ka tsara abu ka yi misali a gida kawai na za a zo a yi plan ta gida diya da za a yi kahin ya zo kahin a kawo masu ya fara fandason ai tuni ya yi plan cin komi ko nan ɗaki biyu ne ɗaki uku ne nan salon ce nan wurin dush ce nan kizin ce nan salamance ce ba ɗaki ba komi ya tsara to shi musulunci kayan abin yanzu tuni ya tsara kenan za a huto mu abin a fuskanci abin ta yadda musulunci shirya tun wurku ba na bada sabo da ba za a kawo daga baya tuni abin musulunci kenan gurin ka koma islam ya ka samu hanyar da za a huto ma duk abin da ya fitowa musulmi ita wufi ka hada tasamim daidai da yadda musulunci ya shirya abin shi a tasamim ko shi ne ko ta tarsim shi ne tsara abu a yi fulanki abu kayan ya wakana an jima da ba zuba ba aka fara abin filankin domin ya ce fa'iza hashetil mar'atu an tusubi majufuwatan wa an tu'addi hadin jafuwata ila talaq idan mace ta ji tsoron za a waye gari za a yi ko aka da ita za a yi banza da ita kuma wannan ko a kakin wa an tu'addi hadin jafuwa ila talaq za ta kai ga saki dukkan alamu ta hango wannan mai gida na ta yan tabiya shi wannan abin za ta kai alama sakin ta zai wa huwa abgadul halali ila Allah yace yace saki shine mai hushin hushin halaka a wajen Allah wannan malamai sun yi magana da raddi kan wannan kalma asali ta zo a wata ruwaya mara tushe a bakatun halar ilallah talaka mahi gushin halaka a wajen Allah sake ruwa ce kwata-kwata ba ta da inganci kuma cewa abin sananne babu wani abu da Allah ya halitta zai hushi da shi ya zai Allah ya hushi da abin da ya halitta a ji halaka Allah ya hushi da damar ce saba maka aida Allah bai hushi da abin da ya halitta ya zai halitta kuma shi ke zai zama rafi kenan shi ya ce amma bai ma'ana ma a ce Allah ya hushi da halaka bai hushi da halaka ya hushi da haram da abin da ya hana ya zai abin da halitta kai kuma zai hushi da kai na ganin magana da bata wuri gaske magana kuma malamai na hadisi an tabbatar da rashin ingancin wannan ruwa kwata-kwata saki in ya kama aka ce da mugun zama wanda rabuwa eh ba a musulunci rabuwa annabi ma ba saki ba annabi ya saki kenan kuma ba bane ba ta kama gyaran bai ya sakin hanyoyi ake bi da hanyoyi da ake bi ya bace ba ba rabuwa ba yin su ne shi yayi amma aka diba ya diba ta kai abu kuma ba gyara ba dole ruwa sai akwai rabuwa eh dai magana ta hanyar da ake bi ta kon arabin da abu ne musulunci ya ba ya ba arabin kima ya ba shi wani matsayi mai girman gaske sabai sai kurin ɗaya rana ga lokaci guda kurin da ka hukurin ka saki shi matsalar ce da aka samu ta rashin bin wannan matakaiya da musulunci ya tsara ya ce kina idan ta hango zuwa saki a iraq ko ka zai kau da kai ya banza da ita allazi ya tarukuwa kalmu allaka hanyar da zai kai namijin ya bar ta kamar rata ya salaka wadda ta kare aiki wacce da ta riga da an kare ake ta kan ya banza da ita lahiyar zaujatun wa lahiyar mutallaka ya bar ta ita ba mai arme ba don ba biyan bukata ta rame kuma wala mutala kuma ita kuma ba a sakata ba zace bata miji ta ne miji ba zawara ce ya bata kenan ga sakata ka tsakiya ba mai arame ba kenan don ba samun bukata ta rama ita kuma ba a sake ta ba a ce balle wani zo ya yi arama shi na don gudun haka in haka hango da haka ya ce falaisa hunalika harajun alaiha wala ala zaujiha an ta tanazar lahu an shay'in min fara'idiha almaliya aw fara'idiha alhayawiyya ya ce a kan haka babu laihi ga ita matar ko ga mijin an ta tanazala lahu an shay ta bar wani abu min fara'idiha almaliya wani abu wanda yake haƙƙinta ne na ɓangaren dukiya shi kamata ya bada kuɗin kaza misali kuɗin kaya ko cewa ne ko wani abu daban dai akan samu lokaci yanwa masu kama masu arme ta biyu ko uku ga gidan haya zai kama haya zai kama iyaye yanzu ya kama mata gida iyaye biyan kuɗi iyaye wa halin rayuwa yanzu ya kai bai bin wannan kuɗin gidan haya ta ta wuri bai biyan kuɗin haya to kaga yanzu me yake ta tabbata akwai barazana tun da bai yi lokacin haya da ya fara iyawa abin na abin da gabata wuta ya biya bukatar shi ko kuwa halin ne babu na biyan wannan haya dama haya ce kawai mata ki biya mata cika talatin ko ashirin a wata yanzu ta tabbatar bai iya biya ƙarshe kuwa me zai yi in bai biya ya saki ko ita wata na hali ta ce a babu laihi don kudin haya na biya ne matsalar cikin haya na biya kudin haya ta tana aiki iyawa ko tana hali na biya ta zama lahiya shi ke zan kaza ya koma gyara zama lahiya dama haya ce matsala yake so ya saki zan yin sarki wuni kenan ya tabar wani haƙƙi wanda yake na dukiya aw fara'id ya alhaji ko ne na gwanin na haƙƙin rayuwa na rayuwa ne da kullum wanda dai haƙƙin ta ne ka an tattara kullu juz'an aw kullan min nafaqatiha alwajibat alai misali tabar mashi wani abu ma na imma misali na cin abincinta gaba ɗaya ne ta ce a misali da yanzu shinkafa ya kaka ba ɗan hatsi dai na kunu na an kama na shinkafa na saya ko kuɗin ce wani in ka kawo ka kawo ka kawo fata alimantar ni kun diman nayi ka kawo kun shinkafa hatsi kuɗin sai sai ba ruwanka ana kana ta ce da abin sha abinci ka kawo wani shinkafa hatsin kawo kuɗin sai sai shi ba kawo matsala ce kuɗin sai sai kuɗin mai shinkafa da mai tumatir da wane ne sai shi kuɗi ne da mai zaman kanshi to ta ce bangaren wannan na ɗauke maka bangaren kundima kuɗin sai sai amma kawo mu abinci iya wace cikin ya rada eh ana samu haka nan ko ta ce ka amince wannan abinci na su dinda wanda aka amince dai bangaren abinci ta ce ta yahe mishi in ta amince ya ce au an tatruka lahu qismataha wa laylataha wace to yanzu a cikin matan ka ne dai bangaren wani da abu na mata wani magana kwana wani kan zaka ba mata ni nahe maka an zo rabon kwana na bar ma kwana ma tana iya cewa mace mace tana zabi ta ce kwana na wancan na ba ko ta ce kakasa cikin lissayi misali su uku ne da kana ɗaya nan ɗaya nan zukun ya koma kwana biyu kuna ya tuka nan ta bar kwananta ana haka in ta amince hakinta ne ta bar nata ko ta ce ta bar maka ba daya ko ta ba ɗaya cikin matan iyawa ta shiri da wata kamar sauran aisha ta ce to na ba wancan kwana na ita kai kwana biyu da kanan an kana ɗaya ɗaya kwanan kuma wani biyu yake hudu a gidan wani ɗaya yake hudu eh haƙƙin wasu da ba ta haka annaba aisha aka ma aisha sanar da aisha zamu zamu kuma insha Allah kuma daidai ne ba hana ba ba laifi bane ba a musulunci yace in kanat lahu zawjatun ukhra yu'thiruha in ta san iya da wata mace daban wanda yake son ta kwarai wa kanat هي قد فقدت حيويتها العشرة زوجية أو أو جذبيتها سو إن تا إتا تا كي رشن تا هوتشي لوكاشن شعوة ما تنا إيا كنت هكا وتكي وتارك أمن شعوة المجي إن تا بت شعوة ko ta ga akwai abu daban nata da wanda dai bai sa namiji sha'awarta wanda bai sha'awarta ko da ya buƙaci ba sha'awa ta tana iya barin wannan haƙƙin na kwana ta ce ta ba wata wata saka mishi ya ce hada kulluhu إذا رأت هي بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها أن ذلك خير لها وأكرم من طلاقها تكون بيانات أكي باتي لسواها إتمة دكانتا بكامل اختيارها da cikakken yancinta da zabanta wata kadiriya da jami'in dubai ita ta diba daga matsayinta da halinta ya yi kuma ta yaba ba bisa mata wani abu ma ita ce in ta ga za ta iya ba matsala da arabu da kaza gwanda in bar haƙƙi na kaza gwanda in bashi kaza dole ita aka ba dama ita take da haƙƙin yankewa ba shi ba zai ce kurin dole kun banda ba da kuma zama za a ita take da wannan zaɓin ya ce an na zalik yin hakan khairun laha wa akaram mutalaka yin hakan ya yi alkhairi gare ta kuma ya yi karamci da a ce arabu don Allah cewa da muratun kafin min ba'aliya nun shudan a iratan falajuna alima an yusuliya jambai na masu na mace wasu khair to hada da malam girma buwa ta idan mace ta yi tsoron ta da bore daga wajen mijinta ko kau da kai gaba daya Allah ce babu laifi falajuna alaihim Allah ce babu laifi tsakanin miji da mace tsakanin su babu laifi akan kowa an yusuliya bainahuma sulha sai sulhu tsakanin su babu laifi a zo a sulhu tsakanin su sai sulhu Allah ce wato sulhu khairu kuma can bai ga mana yin sulhu shi mai alkhairi hada huwa sulhu alladhi asharna ilai wannan shine bayanin sulhun da muka yi muka yi ishara a baya akan irin shi sulhu ne daga bangaren mace ita mai haƙƙin in ta ga ta iya za ta ɗauka da arabu wanda a yi sulhu ثم يعقب على الحكم بأن صلح إطلاقا خير من الشقاق والجفا والنشوز وطلاق أتى وطلاق وصلح خير يتي كما هي بيو بايا akan cewa yin sulhun ala kullu halati dukkan sulhu ayi sulhu dai ta kowane bangare shine mahi alkhairi da awatsi da arabu da kaushin kan da tada boran da rabuwa yin sulhun shine mahi alkhairi kina ala kullu halin dai ayi sulhun Allah ce yayi da ya boran ko da ya kau da kai ko da ya sakin alai a kauce ma sakin sai a dole ya ce sun ma ya hutun rajula alal insan ila hadin mar'atar ragiba tafi kuma duk da haka sai musulunci duk da mace ta ga dama ita ta ɗauki kanta sauki wani abun ma allah yake zaburar da kai kuke kwadatar da kai akan kyautata wa wannan mata a ragi bata fi wada don kanka ga tana son ka ne bata san rabuwa da kai kai kai ita ka san ka dewa ka shigar zama ta haka yi tsoron Allah wannan mata da take kwadan zama da kai ka kyautata mata walidha tanazalat an ba'ad huquqiha li tabqa fi ismatihi saboda san da take maka shi yasa ta bar wani abu daga cikin haƙƙinta don ta zamna cikin igiyar armanka kenan ka ji tsoron Allah a kanta wai bayyinu annallaha alimun bi isanihi wa sayujazihi bi sai yake sanar da kai Allah mai girma da buwaya ya san in ka kyautata ya sani ya san kyautatawar da kai kuma zai saka ma kai ma kyautatawar da ka mata fayakuli yana cewa wa uzata nafsu da shuhra wa in tusinu wa tattaqu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah ce an sanya marai rowa rashin barin haƙƙinta rabi'a da mutawam ce amma wa in tusinu in ku kuka kyautata ta yi hakurin ta bai kai he kai an ka kyautata zamantakewar ka ji tsoron Allah kan wannan mata to fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya san iya da masaniya game da abin duk duk ta gaba daya kana abin da Allah ya san abin da kake kana na karantar da kai Allah ya san abin da kake cikewa kana kai tsoron Allah ka kyautata ma wannan baiwa Allah da take son zama da kai har ta bar wani haƙƙinta saboda zama ƙarƙashin ƙarƙashin igiyarka yace wa sababu nuzul aya zakarahu abu daud من حديث هشام بن عروة عن أبي قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعدنا على بعد في القسم من مكثيه عندنا وكان قل يوم إلا هو يطوف علينا جميعا فيدن من كل مرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة هنا أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تتي يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك صلى الله عليه وسلم منها قالت تقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها أراه قال وإن مرأة خافت من بعلها نشوزا وأن رواية أبو داود يروته عائشة تكي كمان هشام بن عروة كبال لاباري aisha kinalo babu shi take ba shi labari ta ce ibn ukhti dan shi da sama ne ta ce ya dan dan uwata ya dan yan uwata kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'd manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai hihita wata akan wata tsakaninmu kina yana adalci tsakaninmu bai hihita wata akan wata fil qasam mimakuthihi indana cikin kwana da yake rabawa zuwa yau gidan wance yau gidan wance bihi da wata akan wata amma ta ce wa kana qalla yawmun la wudufa alaina jami'an ta ce amma mafi yawa kaɗan ne bai haka nan kusan kullum duk da matan gidan daban-daban ne amma kowace yakan je gidanta ya kai mata ziyara duk matan shiga ya gaida ta ya ga lahiyarta tattamna sallallahu alaihi wasallam amma ta ce min gairu masis ba tare ba da ya taba wata mana ba tare ba da ya na ce an san masu magana na jima'i ne ka hatta da mu'amala ta taba jiki ma bai yi na kwata ruwaya da yake iya haka misali sun da shi yakan yawo duk gidansu amma bayan la'asar sai a kwatse a gidan daya wanda yake kwanan ya kwatse gidan ya gama gidan daya duka mata yin sitar gaba daya a yi zaman fami wata ran ana zauna cikin tattaunawa zai ɗora hannun shi a cikin daya ta ce a ya su da kwanana ne ba kwakanta ba ne ba hannun shi ne taba a cikin tattaunawa ta ce a yau kwanana ne ba na wance ba ne ba kenan gaga hatta shi aka ce mai mata biyu ko sama da biyu sunna ce ba kuma ta kasa kan mata masu ga aibu ne na samu rigima kan haka wata wa a wajenta ko ɗakin bai leƙa da wata ina in ba kwananta ɗakin ba ka leƙa ba wai riga ba da abin ko maka irin masu yawo cikin ɗakin ya ce da abin ko maka daga kowa mai ko riga ta kaza ba laifi ba ne ba ka shiga ɗakin ta ka ɗauko rigarka ka shiga ɗaki ka gaida ta ba laifi ba ne ka je gidan wancan ka ga da yalanta ka ga yara ka ga lahiyarta ka hutu ka shiga nan bala'i bane ba ku hira kai in ta kama had aka wani ta alfa kana iya ci har tuwo kana iya ci da kuma su kama matsala ne ya ci abinci gidan wanci a ba da ba ba wanda daga tuwo gidan da ka kai ziyara gidan wanci iyawa tana dabara ta mata me matsalar annabi da aka samu shi da sauran matan shi a matsala ce in ji gidan ɗaya ta wani mai zuwa shaku zainab ko suka mena maka aka mena bango kenan bai sanan ne su ma suna kana iya zuwa nan sha da yafa nan bai sha ba kenan babu laifi dan kana kwana gidan wance babu dan ka kai ziyara gidan wata babu laifi ka tuwa gidan wance nan ya kare kiwa tsakanin mata mu al'ada mu nan ana al'ada da maganar tuwo shi mutunci ba ruwan musulunci da tuwo ba ruwan rabon kwana da tuwo na san matsala masu mata bai jan tuwo iyawa jan bulaguro rakwanan wannan da ya dawo la'asar wanda ta ɗauki tuwo tuwo take ya ƙarƙi ma mai tuwo ce ya aka yi ba ɓaro sai da tuwo tuwonta daban kwana daban da nan an samu an samu matsala wajen rabon kwana ya misali ya ta iya gidan wannan da ya dawo ƙa'ida tun da ya mata kwana biyu kamata ya yi gidan wancan gashi to ya katarin ya zo yake tuwo baki baki ne ya katarin ya zo wata take tuwo ya samu matsala ta ce tunan wani tuto gidanta da shi shi kuma iyawa dama da gidanta bar garin ya kwana mai a gidanta ya ce tunan tuwo take tuwo ya kara zama gidanta ba haka bane ba wannan ku gyara tsakanin mutum da wuri a san ba tuwo ba ake wa kwana ake wa babu laifi dan kin yi tuwo an zo kan ce ke ba da tuwon ta kai mishi ni matsalai ko ke wace kai mai tuwon ba matsala ba ta absulunci ba in mata ɗaya ya zo ya ci tuwon a nan tana can ba tuwon duk ba hana ba kenan magana kwana bai alaka da tuwo tuwo daban kwana daban kana ya zo na ka ci tuwo ka sha hura ka ji gaba da ta kuɗi da yi duk ba lafiya kai ba aka san mata masu dabara ka je ta yi ɗan gyara maka akwai mata masu dabara dabara ta maka ita mutum gani ka bari aka baka bari ba wannan kuma hasa an yi zalimci kuma yi to a takaice dai kenan babu laihi yin hakan an aka bar wani haƙƙi wanda yake nata ne kai kuma ka ji tsoron Allah kada na na san ka kai kuma ka gallaza kenan ashe ta ce annabi kenan iya raba mana kwana bai zalimci tsakanin bai da wata amma kuma kullum sai ya zagaya tsakaninmu ba ta gidan kowace ba tare ba da ya taba ɗaya hatta ya bulgul illallati huwa yamuha har ya kai gidan wanda take kwananta ne domin yana ruwa ruwa ta kawo a can ake zama kuma a tattauna sai a zo gaba daya a tattauna a hira kuma a watse kuma shikenan kuma sai a bar mai kwana tace wala qarqalat sauda binta zama zama sauda binta zama ta yi wannan magana hina a sannan lokacin da ta yi shekaru suka mata yawa kyan tatsuwa shekaru sun yi nisa wa fadi kata an yi fadi katar ma ita ke tsoron kan a je manzo Allah ya sake ta saboda tsohonta ita ka da ya haka ta tsoho ta wuce bukata ta ce ya rasulullah yau mi da aisha kwana na ba aisha kuma annabi kuma kabila annabi ya amsa ya amsa shi kenan yanzu kwanan sauda aisha kenan kwanan biyu ta don da mutaga ya san aisha kwari aisha ta abinta ita ba aisha annabi ya amshi wannan kyauta ta sauda binta zama to sai ita aisha take cewa wannan wannan aisha take cewa akan wannan ne Allah ya sabkar da wannan aya da ƴan uwan irin wannan wani mar'atun hafta min ba'ala nusuza kan wannan mas'ala ce ta mace babu laihi ta bada hakkinta in ta ga namiji zai kawo da kai ko ni da kanshi akan wani aya kenan wani shi dalilin sauka aya kenan ta ka sabon sauka aya wannan kenan akan wannan mas'ala ta saboda kenan wallahi wala to yanzu wannan bayanin na mas'ala hango mas'ala daga bangaren miji to yanzu akan samu matsala daga bangaren namiji da mace abin ya rikita a kasa gano waye mai gaskiya akan sama kana waye mai gaskiyar ita ko shi kowa in ya ka hujja ka shine mai gaskiya akan samu haka to shi ne ce musan da musulunci ba abin da ya bari nan an ga mana matsala ta mace ga gyaranta in ta namiji ce ga gyaranta to inda abin ya rikice aka kasa gano daga ina abin yake shi ma duk da haka ba a ce ba a rabu yan wa ganin lokaci ya ta yi amma dai wannan insha Allah zamu san musulunci ya mana tsara gyara zamantakewa kwarai kan lamarin arme sabanin yadda kurin mutum zaka ga bangaren arme mutum wajen arme ya je nan ya je nan ya je nan a ga wannan a ga wannan amma an abu ya lalace maimakon ya bi wannan matakai da aka jero sai kurin guji labari wancan tana gidansu ko ka abokin tana gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah